أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi da kadartawarsa ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a wannan yammaci na ranar alhamis domin ci gaba da karatunmu na littafin umdatul ahka na alhafiz abu muhammad abdulghani bin abdulwahid al-maqdisi allah subhanahu wa ta'ala ya ji ganshi yau muna 25 25 ko da shidda ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 1444 wanda ya daidai da sha uku ga watan bakwai miladiya ta 2023 a darasi da ya gabata dai muna cikin wato kitabu zaka littafin da malam ya kawo mana bayani daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama akan abin da ya shafi zakka wanda mun gani wasu daga cikin hadisanta kuma mun gani wato sharɗa na wato ita wannan zakka wanda sai sun cika wannan sharɗan tukwan zai zamanto mutum ya hudda zakka daga ciki akwai musulunci zakka wata wajaba akan kahuri sai akan musulmi haka kuma da zamanto ta kai nisabi wato ta kai wani gwargwadon wato dukiya wadda za ta zamanto he dukiyarka in kuɗi ne in dabbobi ne in abin da ya shahi amfanin gona ne ko wani abu na dukiya sai ya zamanto gwargwadon ka za tukun zai zamanto wato an hudda mashi wato zakka haka kuma abin da ya shahi alhaulu shine ya zamanto wato sana ya shekara kamar yadda nisabin ya shekara ya zamanto tukun za a hudda mashi wato abin da ya shahi zakka sannan kuma mun gani na cewa ita wannan zakka tana daga cikin kyawawan abubuwa wanda addinin musulunci ya zo da shi wanda addinin musulunci ya zo don ya nuna mana wato yin kan junanmu da kuma abin da ya shahi taimakekeniya da junanmu wanda mai mawadaci kamar yadda mun ga hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika mu'az zuwa yaman yake cewa sannan ka sanar da su Allah subhanahu wata'ala ya farlanta musu zakka wata sadaka tu'khazu min amwal min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim aw wa turaddu ala fuqaraihim wato wannan dukiyar za a karbe ta daga wajen mawadatan su sannan a kai ma wanda suke talakawa miskine wanda suke da bukata sannan mun gani cewa wanda yake hudda zakka wato ita wannan hudda da take yi tana tsarkake shi hatta daga abin da ya shahi hassada ta mutane da zai zamanto an waye gari a unguwa wane yana da wadata ya zamanto bai hudda zakka zaka gani wanda suke talakawa na kusa da shi suna mishi hassada suna mishi keta suna mishi Allah ware suna mishi fatan wata musiba ma ta zo ta same shi amma idan ya zamanto yana hudda wannan zakkai dan idan ka hudda ka kawo ma wanda yake talaka ka bashi zai zamanto addu'a ce kawai zai ringa maka ka gani kenan abin da ya shayi hasada zai zamanto ya huta daga tsakankanin ku kai da shi kenan kuma abin da ya shahi zakka da sadaka tana tsarkake hatta da ita dukiye Allah subhanahu wataala yana sanya albarka a cikin wannan dukiyar taka ka gani ba za ta rage ba kamar yadda akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa ai sadaka ba ta taɓa rage wato daga cikin dukiya ba ko kuma ta tauye wato dukiya sai dai ta zamanto tana ƙara maka dukiya ƙari ya zamanto hissiyan au ma'anawiyan ko ya zamanto ƙara ƙarin dukiyar da take na haƙiƙanin dukiyar gashi nan kana gani tana ƙaruwa ko kuma ya zamanto albarka Allah subhanahu wata'ala yana sanya maka a cikin wato wannan dukiya mun ɗauki hadisi na harko da na biyu in ban manta ba a cikin wannan littahin na azzaka wanda hadisin yau da zan mu tashi shine hadisi na uku a cikin wato littahin malam yake cewa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala ليس على مسلم في عبده ولا فرسه صدقة وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق وتوانا حديثي دقا أبو هريرة يرضى الله تتبتا أقريش يكي تشوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينا تشوى ليس على مسلم في عبده ولا فرسه صدقة wato baya kan mutum zakka bata wajaba akan mutumin da yake da bawa ko kuma mutumin da yake da dawakai wato idan kana da bayi wannan bayin naka wanda suke ma aiki babu zakka a kansu haka kuma idan kana da dawakai sawa'un dokinka ya kai ko dari nawa ne to shi ma babu zakka a kai shi ai a bayan mun gani game da abin da ya shahi dabbobi na ni'ima abin da ya shahi raƙumi akwai zakka abin da ya shahi saniya akwai zakka abin da ya shahi ƙananan dabbobi akwai zakka domin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maka game da abin da ya shahi bawa da doki to duka wannan babu zakka a cikin su malamai suka ce to idan ya zaman to kina wannan hadisin zai bai mana bayani akan hukuncin zakka akan wanda yake bawa da doki idan aka dauki wato bawa yana shine al'abd wanda yake mamluk ka dauke shi wanda idan ka duba a shekarun baya ko kuma zamanin can bayi sai da su ake ka saye bawa wanda zai ringa maka hidima ya zamanto yana cikin dukiyarka yana ma hidima to a cikin wannan bayin ko nawa ne gare ka ba zakka hudda musu zakka ba to sai malamai suka ce amma idan ya zamanto bawan naka wato na saidawa ne ka zo kana da bayi wanda saida su ne kai aikinka kasuwancin wannan na bayi kake yi to wannan zai zamanto kenan sun shiga cikin dukiya idan shekara ta kewayo idan kana lissafa abin da ya shahi dukiyarka ga baki ɗaya kenan zai zamanto ka sanya da su sai zamanto ka hudda wato zakkarsu kamar misali kai ne kana kana sai da motoci kai kana sai da motoci sabbi to wannan motocin ai dukiyarka ne tun da saye da sayewa kake yi ai na dukiya kasuwanci ne kenan zai zamanto idan an wayi gari shekara ta zo kalisawa sun kai kimar ta ka hudda musu zakka zaka iya hudda musu amma misali motar kace ka saye kake hawa ko miliyan nawa ka saye ta in hawanta ne kake kana amfani da ita kana hidima da ita to bai ba idan ya zamanto shekara ta zo ba a ce sai an hudda zakka a cikin wannan motar taka kenan an fahimta kenan shine kama abin da ya shahi wato bawa kenan akwai wajabtin zakka akan babu wajabcin zakka akan bawa haka babu wajabcin zakka akan abin da ya shahi da wakai sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa a wata a wani lafazi da yazo yace illa zakatul fitri fi raqiqi sai abin da ya shahi zakatul fitr zakkar kono da ake huddawa ta abin da ya shahi karshen ramadan to ita kan bawa wannan tana nan batta sabka wato da kai amma zakka wadda take ta ta nisabi ta farilla wannan ita ce ta sabka daga abin da ya shahi bawa amma zakkar kono wannan ana hudda ta akan kowa kamar yadda wato zamu isko hadisi a farkon wato kitabu siyam malam ya kawo mana babu zakatul fitr ina wannan hadisin ya zo dan yayi mana wato bayani akan wato wannan mas'aloli guda biyu shine abin da ya shahi zakka hudda zakka babu hudda zakka a cikin bayi haka babu hudda zakka a cikin abin da ya shahi dawakai hadisi na gaba mala yake cewa an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala al ajma'u jibarun wal bi'ru jibarun wal ma'dinu jibarun wa fir rikazi khumusun al jibaru al hadaru alladhi la shay'a fihi wal ajma'u addaba albahima wato wannan hadisi shi ma ruwaya ce daga abi huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa al-ajma'u jibaru wato al-ajma shine malan nan ya fasarta maka yace addaba ko kace albahima wato dabba dabba jibarun wato abinda ta sariyar da shi ta hallaka da shi ta hallaka shi wato babu abin da ya shahi biyan diya akan wannan zamu dawo bayanin shi yace wal bi'ru jubarun haka wato abin da ya shahi rijiya wani abu mutum ne yana gina rijiya sai yana gina ma rijiya sai ya fada ya mutu ya hallaka ko kuma wani abu na wani ya zo ya fada rijiyan nan ya hallaka to babu diya akan wannan haka yace wal ma'adinu jibarun haka game da abin da ya shahi ma'adin wato wurin taskance abin da ya shahi dukiyoyi ko kuma wajen tonan abin da ya shahi dukiya misali wajen tonan zinariya mutum ne ya je ya shiga yana tonan zinariya ƙasa ta yanke ya rasu ya mutu yana tono maka wannan to ba zai zamanto ba wato kabiya diya akan wannan sai annabi ya ce wa firrikazi khumusun amma game da abin da ya shahi arrikaz arrikaz yace akwai khumusi guda za a bada menene arrikaz shine irin mangazar dukiya da mutanen da da suke yi misali mutumin da idan yana da dukiya zai zai ta yi daji cikin gonar shi ko wani abu makamancin haka ya saci lokacin da mutane bus su ganin shi yayi rami ya binne wannan dukiyar tashi ya sa wata alama to idan ka samu wannan dukiye zai zamanto a ciki khumusi zaka hudda khumusi zaka hudda ma abin da ya shahi wato addini akai ta gidan baitul mali wannan hadisin malam da ya kawo shi shi ma ya kawo shi dan yayi mana bayani kenan akan abin da ya shahi wasu nau'ika wanda ba a hudda diya da kuma nau'i na wato arrikaz shi ake hudda wato zakka a kan shi malin ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'ajima'u jibaru wato al'ajima ita ce albahima wato dabba wata dabba ce awaki ko shanu ko raƙumma suka zo suka shiga suka yi ɓanna a wani waje to wannan ɓannar da suka je suka yi ba zai zamanto ba an biya wannan mai sudiya amma dai ta kaka shine tare da cewa shi mai dabbobin misali ya ɗauki matakan tsaro game da dabbar shi bai yi ba sakaki ba da gangan bai saki dabbar shi ta je ta yi maka ɓanna a duk wasu matakai ya ɗauka to sai aka samu wato wannan dabbar ta kubuce ta je ta yi wata ɓanna to wannan abin da ta sarwantar da shi ba za a zo a tilasta ma ba a ce sai ka biya diya shi misali kai ne kana noma wani da shanun shi daddare sai shanu suka shigo gonarka suka yi ɓanna to daddare dai ka san shanu a ɗarma suke a ɗarma suke to suka shigo kenan mafi yawa na abin da zai rinjayar shi wannan shine ya sako su da gangam amma inda rana ne misali yana sun mutu suna kiwo a wani waje ga daji inda ake cin ciyawa sai shi yake matsauwa wajen gonarka da su dabba ba hankali ba gare shi yasa ma aka kira ta da al'ajima saboda wato batta iya magana batta da hankali ya zo da gangam ya yi sake ta shiga gonarka ta maka banna to wannan zai biya ka amma in ba da gangan bane ba ya zamanto ya dauki dukkan wasu matakan tsaro bai yi sakaki ba ta zo ta shiga garkarka ko gonarka ta yi maka banna to wannan babu wato diya akan shi shine annabi sallallahu alaihi wasallama yace al ajma'u jibaru abinda ta sarwantar da shi ta halakar da shi babu diya akan wannan an fahimta sai yace wal bi'ru jubaru haka wato rijiya kai ne kada ko wani magini yana maka ginin rijiya ko kuma ginin ramin salanga sai ya zamanto lokacin yana maka gini ƙasa ta yanke ya rubuta da shi ya hallaka to wannan hallakar da ya yi ba za a ce ba don yana maka gini kai yake gina ma rijiya sai ka biya diya a ba zai zamanto ba ka biya babu diya akan wannan ko kuma kai ne kaga wani dan haskare da hankalin shi lahiyar shilau yana haskare ya iya ka kirawo shi kace imun haskare yana huskare kawai canye datsa ma kawai ba za a ce ba sai an yi sai ka biya diya ko kisasi ko wani abu makamancin an amma da zaka gani wani wanda ba dan huskare ba wani yaro misali ka san sare ba zai iya ka kira shi ka shi ya maka wannan huskaran ka san sare kuma bai iya ba ka san sare yana iya wannan in ya hallaka kanshi ko ya jima kanshi to idan ya zamanto ka sa shi wannan to zaka bi kai ya hallaka ko wani abu makamancin haka to zaka biya diya akan wannan an fahimta yana shine annabi sallallahu alaihi wasallam ne yace albiru jibarun duk abin da ya sarwanta ko kuma wani abu ya zo kayi rijiya misali ka keɓance ta da mutane kayan ɗauki matakan tsaro sai wasu suka je suka buɗe suke wasa a wajen aka samu wani ya hwada to ba zai zamanto ba ka biya diya akan wannan saboda baka ɗauki baka zamanto ba ka yi sakaki ka ɗauki matakan tsaro akan wannan shine ya kai kan shi lokacin shi kuma yayi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma wal ma'adinu jibarun haka game da abin da ya shahi wurin da ake tonan abin da ya shahi zinare ko kuma wasu azurfa ko wata dukiya dai wadda take taskokin Allah na ƙasa misali mutum ne ya tahi yana tonan zinariya ko kai kwantara da shi ya yi ta ma rami yadda ake tonarwa a wajen yi shi ma ya hallaka to ba zaka biya diya ba ko kuma ya zamanto yana maka wani aiki wanda wato ya iya na rami ko wani abu makamancin haka kamar yadda muka yi misali na biyar yanan ya zamanto ya hallaka to shi ma wannan babu diya akan wannan amma idan sakaki kai ka san sare wajen misali akwai yiwuwar yana farawa ƙasar tarbije ko kuma bai iya ba ka kawo shi kace dole sai yayi maka ko kuma yaro ne bai iya ba kace dole sai yayi maka kai zo ya fara ya hallaka to wannan kai sakaki akan wannan dole zaka zamanto wato ka biya wato diya amma idan babu sakaki kenan babu wato abin da ya shahi diya abin da ya sarwanta babu wani abu a kan shi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa fir rikazi khumsun game da abin da ya shahi ar-rikaz ita kuma dukiya ce wadda mangaza ce ta kudi bankin wato mutanen da mutanen da idan suna da dukiya zuwa suke su binne da su sa wata alama wannan alamar ta la'alla idan an waye gari ya dawo daga nan zai zo ya tono dukiyar shi ko kuma idan ya gayi ma wani daga cikin iyallan shi ko wani makusancin shi cewa ko da na mutu a waje kaza akwai alama kaza nan karkashin akwai dukiyata kenan nan ne za a je a tono wannan dukiyar to wannan dukiyar idan ka same ta to khumusi za a bada sauran kuma naka ne wannan khumusin shine zakkarta ita a radda ka same ta a lokacin da ka same ta babu magana cewa he ta yi wato abin da ya shahi shekara he he ta yi haul a lokacin da ka same ta to wannan garabasar da ka samu ba kai kaɗai zaka ci ba sai ka raba ta biyar guda a bada ta baitul mali hudun ka tashi da su to ya zaka gane cewa wannan kuma rikaz ce kada ya zama to kawai ka wuta daji kana ta neman wani ya je ya aje dukiyar shi alhali yana nan cikin gari a raye yake kawai kai ka tono ka ce ka samu arbekaz a'a wannan mice ce wannan tsuntuwa ce cigiya zakai to yana daga cikin hanyoyin da zaka gane la'alla misali ka tono dukiyar sai ka gani irin kuɗi ne wanda yake na baya wanda yanzu ba da su ba ake amfani kenan ka san sarai kenan wannan yana daga cikin dukiya ce wadda mutanen jahiliya suka binne ta nan wannan wato ita arrikaz ce amma kana gani sifa ce ja jattakarda ta jikka da kuma yan mai aku ga su sabbi la'allama da gumuguminsu da aka binne ka ce kuma kai ka samu rikas a wannan ka samu tsunduwa zaka zo ka yi ta nema har sai sun shekara tukwan ya zamanto a san yadda za a yi da su a san yadda za a yi da su in kuma ka sa su wata bayan sun shekara kana kana arrafta hasana ka yi cigiyar su shekara guda ya zaman to baka samu ba ka taba su sai aka wayi gari ya zo to dole kuma ka nemo mishi duke shi to tsuntuwa ce wannan ba abin da ya shafi arrika zane ba ina wannan hadisin ya zo ne don ya yi mana bayani game da wannan zakka ta abin da ya shafi arrika ita a lokacin da aka same ta a lokacin wannan wato ake badawa daga cikin fa'idodin da zan ɗauka a cikin wannan hadisin na farko dai zan sani dukkan abin da wata dabba ta sarwantar da shi na abin da ya shahi dukiya ba tare da mutumin ya yi sakaki da dabbar wannan tashi ba ya ɗauki matakan tsaro game da ita ta je ta ma wani ɓanna to ba zai zama to ba wanda aka ma ɓanna zo ya ce sai an biya shi amma inda gangam ne ka bar dabbarka ka bar shanunka da gangam ko kai ka kora su ma suka shiga gonar wani suka je suka cinye mishi wasu amfanin gona to wannan sai ka biya shi wato abin da ya shahi abin da suka mishi wato duke abin da suka cinye mishi suka hallaka mishi abu na biyu da zan mu dauka a cikin wannan hadisin shine dukkan abin da ya fada saman cikin wata rijiya shi ma wato babu wato abin da ya shahidiya a kai shi in dai ba da gangan ba ka dauki matakan tsaro shi ma ka yi rijiyarka a bangare guda ka kare ta ya zamanto kana kiyayewa babu wani wanda zai je da wasa haka ne ya fada aka samu wani wata dabba shi ta zo ta fada ko kuma wani ya zo suke warge a wajen har suka fada suka hallaka kansu to wannan babu diya a kanka wato shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam nan yace wal bi'ru jibaru haka kuma zan mu gani game da abin da ya shahi ar-rikaz kana samun ar-rikaz ka tabbatar da cewa wannan dukiya ce ta jahiliya ka samu to a lokacin zaka hudda mishi wato zakkai shi zakka kuma zakka shi shine khumusi za a dauka kenan a bada in a bada su baitul mali in ya so soran guda abin da ya rage guda hudu kenan sai ka dauka kai amfani da shi kenan a gurguje kenan wannan abin da wannan hadisin wato ya kumsa hadisi na gaba shi ma ruwaya ce daga abi huraira malam yake cewa an abi huraira radiyallahu anhu qala بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة فقيل, فقيل منع بن جميل وخالد بن وليد والعباس أم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم بن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها ثم قال يا عمر أما شعرت أن أم الرجل سنو أبيه wannan hadisin shi ma ruwaya ce daga abi huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama umar radiyallahu anhu ala sadaqa wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika umar yarda Allah ta tabbata a gare shi zuwa game da abin da ya shahi amsar zakka na an ce as-sadaqa ana nihin zakka kamar yadda ya gabata khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum al-aya yana ana kiran zakka da abin da ya shahi sadaka to annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura umar yarda Allah ta tabbata a gare shi a amso zakka faƙila sai aka ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallama mana ibn jamil wato ibn jamil wato ya hana zakka ibn jamil wato haka sunan shi yake ibn jamil tun a jahiliya da yana daga cikin wato munafukai amma ya kyautata imanin shi ya gyara halin shi ya zamanto daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sai aka ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ai ibn jamil ya ce shi ba ya bada ba zakka haka kuma wa Khalid bin Walid Khalid bin Walid shi ma dai haka ya hana zakka da kuma wal Abbas ammu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da al Abbas ammin annabi sallallahu alaihi wasallam wato duka wa'annan sun wato hana zakka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma yanqimu ibnu jamilin illa an kana faqiran fa aghnahumullah ai abinda ya sa wato ibnu jamil ya hana zakka sai dai dan ya kasance wato matalauci ne fa aghnahullah yanzu kuma Allah subhanahu wataala ya wadatar da shi malamai suka ce nan yabo ne ko kuma zammi ne yaban shi ne akai ko kuma an kushe shi ne mayan kaimu bai ibn jamil bai kasance ba ya hana zakka sai dai da ya kasance fakiri ne amma yanzu Allah ya zamanto ya wadata shi sai ya hana zakka yabo ne an kushe shi ne an mishi zambo to sai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace wa amma khalidun amma sanadi khalid bin walid fa innakum tadhlimuna khalidan kusan da cewa hukukuna zalimta khalid game da abin da ya shahi hakkin shi saboda mi kuna zalimta shi kuna cewa marowaci ne gashi ya kunce ya hana zakka annabi sallallahu alaihi wasallam yace qari ihtabasa adra'ahu wa atadahu fi sabilillah dukiyar shi ga baki daya dar'in shi garkuwar shi da abin da mayaƙi yake sawa na dukiya da takubban shi da silken shi gabaki ɗaya ya kawo su mangaza ta wato kwamfanyi ta sojawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada su fi sabilillah kenan ya bada su fi sabilillah ba magana a zo a ce kuma ya bada zakar su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuna zalunta shi akan haƙƙin shi kuna tuhumar shi da abin da ya shafi ruwa yace wa amma al-abbas amma sani dai al-abbas fahiya alayya wa mithluha shi zakkar shi tana kaina kuma da kwatankwacinta to wannan mutane guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura umar wato ya amso zakka daga cikin ibnu jamil ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gai sababin wato abin da ya sa yace an kana faqiran fa aghnahu Allah idan shi ya hana ne a cikin su shi kadai ne wanda aka zarga akan abin da abin da aka aikata na hana zakka amma Khalid bin Walid shi kuma dukkan silken shi da dukiyar tashi ta wadda yake da ta garkuwar shi da takobi da wasu menene wato duka ya sallama su wato ga fi sabilillahi a ringa yaki da su musulmai suna yaki da su shi yasa malamai suka ce dukkan dukiyar da aka bada ta waqafi to babu zakka a kanta misali kai ne kana da dukiya sai ka bada wannan dukiyar ta ka waqafi ce wato ayi addu'a domin a daga kalmar la ilaha illallah ko kuma samarar ta ta ya zamanto ana tahiyar da addinin musulunci ba tana dawowa wajenka ba to wannan dukiyar ba zai zamanto an hudda mata zakka ba eh kenan saboda tana wakafi batta cikin dukiyar ka yanzu sai dai in an yi wani katari ta dawo lissahin ka wannan shine zai zamanto wato ka hudda mata zakka amma wakafi ba a hudda mishi zakka ba idan ka bada kenan shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi yace amma al-abbas al-abbas amman annabi sallallahu alaihi wasallama ne je wajen karatun mun zana amma annabi sallallahu alaihi wasallama wanda musulunci ya isko su hudu ne biyu suka musulunta biyu ba su musulunta ba daga cikin wanda suka musulunta akwai al-abbas da kuma hamza sannan wanda ba su musulunta ba da da abi talib da tabbata da abi lahab da abi lahab idan su ne wanda ba su musulunta ba idan to al-abbas amma annabi sallallahu alaihi wasallam ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to amma shi al-abbas zakashi fahiya alayya wa mithluha wato tana a kaina ni zan bada ta da kuma kwatankwacinta me yake nihi da kwatankwacinta misali zakashi misali a dauka miliyan guda ne zai bada to tana kan annabi miliyan guda innan kuma da wata miliyan guda haka haka kenan miliyan biyu annabi yace zai bada a madadin wato shi al'abbas amman annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya umar ya kai umar amma sha'urta anna amma rajuli sinwa abihi yace ya kai umar shin baka sani ba cewa anna amma rajuli wato baban ba tonton in wato mutum sinuwa abihi wato ai kwatankwacin baban shi ne wato wan babanka ko kankanan babanka to kwatankwacin babanka ne shine sunwa abihi ai mithlu abihi yana shine annabi sallallahu alaihi wasallama yake wa ima umar nan umar ya sani shi al-abbas ko kamar baban annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai zakkar shi akan shi take kuma wato da kwatankwacin ta shi zai hudda wato ya bada ta kenan cikin wannan hadisin daga cikin abubuwan da zan mu ɗauka shine akwai wato halaccin shugaba ya ɗauki wasu ma'aikata wanda za su huto wato su ringa zuwa karɓar zakka kenan ya sa su wannan su ne suke zuwa karɓar zakka kamar yadda yawa daga cikin annabi sallallahu alaihi wasallama wato yana tura mutane su je su amso zakka wasu idan sun je sun ga mabukata a wurin ma suke raba zakkai su zo sai dai su kama annabi sallallahu alaihi wasallama lissahi an samu kaza an ba ma miskinai kaza an ba ma kaza an ba ma kaza kuma wannan yake nuna cewa idan za a zaɓi wanda yake shine harkar finance harkar trezor a samu wanda yake amintacce inda nan umar amintacce ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa shi idan ya zamanto ba ka iya ba tun a lokacin wato ya zamanto ka aji annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi ya ba mutane hudu ba yake cewa kusan da cewa dukkan wanda aka wakilta shi akan dukiyar jama'a daidai da allura daidai da allura ya dauka to gobe ranar tashi alkiyama sai ya zo da ita sai an tambaye shi wani daga cikin sahabbai an wakilta shi ya dawo ya ce ya rasulullah ga kayan ya ce ba zan iya ba lahiya ya ce an ce ka ce daidai da allura ya ce eh kwarai haka ne ya ce to ga kayan ku ba zan iya ba yasa in ba zaka iya ba gwanda ka ce ba zaka iya ba a samu wanda wato zai iya haka kuma akwai halaccin kenan ita zakka kamar yadda aka kiraye ta da abin da ya shahi wato as-sadaqa haka a hadisin zan mu gani akwai wato halaccin ya zamanto kai wanda shugaba ya dora ka wakilin wani abu babu laifi ka kawo mishi labarin halin wasu daga cikin wanda ka je kula da su ko kuma wanda kake kula da su inda na annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ina amsar zakka ya zo mishi da labarin cewa wane da wane da wane fa sun kiba da zakka ba su bada ba idan idan an dora ka wakilin kaza idan ka zo ka kawo cewa wane da wane da wane ba su bada ba kaza wannan ba ba laifi bane ba haka kuma zan mu gani irin kushewa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi game da mutumin da Allah ya ba shi ni'ima bai godewa shi saboda nan ibnu jamil mai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ce an kana faqiran fa aghnahu Allah da matalauci ne yanzu kuma Allah subhanahu wataala ya wadata shi kuma ya ki hudda zaka to haka da ka kasance ga kanan Allah subhanahu wataala yayi wannan walillahi almathalul a'la ka duba ko a yanzu abin da ya shafi rayuwa da wani zai zo ya sama maka wani abu kai ne bakka da aikin komi kullun daga ka huto kana zamne sai wani ya zo ya sama maka aiki kana samun daidai abin da kake tasarrufi sai wata rana ya zo yana neman bashi ko kuma yana neman wani taimako waye aula ya fara taimaka mashi kai ne saboda kai ya maka wata wasita da taimakon Allah subhanahu wata'ala ka samu to haka Allah subhanahu wa ta'ala idan ya wadata ka ya kamata ka gode mushi wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith shi yasa la in shakartum la azidannakum ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala haka kuma wato babu laihi wato mutum ya biya ma dan uwan shi wato abin da ya shahi wato zakka ko wani abu kamar nan annabi sallallahu alaihi wasallam da yace wato tana kan shi kenan duka wannan abubuwan da kaɗan daga cikin abubuwan da hadisin wato ya kumsa hadisi na gaba da sauran lokaci hadisi na gaba mana yake cewa an abdullahi bin zaid bin asim radiyallahu anhu qala lamma afa allahu ala rasulihi yawma hunainin qasama fi nasi wa fil mu'allafati qulubuhum wa lam yu'ti al-ansara shay'an faka'annahum wajadu fi anfusihim إذ لم يصيبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمنوا قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا الله ورسوله أمن قال لو شئتم لقلتم جئنا كذا وكذا ألا ترضون أن يذهب الناس بشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعابها الأنصار شعار والناس دثار إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض وتوانا حديثي شما مالا يكاو من شيء أتكم ونن بابي رواية دقى عبد الله بن زيد بن عاصم يرضى على تبتع قريش يكتوى لما أفاء الله على رسوله يوم حنين wato lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama ganima ta alfai'u ganima ta alfai'u ita ce wato ganimar da wato an tahi an huta fagen daga wato a same ta tubis wato ko mushirikai su tsere su gudu ko kuma daga an fara su ware to wannan abin da aka samu shi ake ce ma alfai'u to wannan alfai yawma hunain annabi sallallahu alaihi wa sallama wato Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wannan ganimai yakin hunain wato wuri ne wanda yana kusa da ba'if wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka yi fathu makka aka huce wato abin da ya shahi ghazwatu hunain to a wannan gazuwa in ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya samu wato ganima wadda take wato mai yawa wanda ƙananan dabbobi a wata ruwaya ta zo sama da dubu arba'in aka samu raƙumma wajen dubu ko ashirin ko da wani abu aka samu an samu wadda take dukiya mai yawa banda gwal da zinare da wato abin da yake na kayan yaƙi to da aka zo annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya raba dukiyar wannan abu ya raba ma mutane da kuma wanda suke mu'allafat qulubuhum masu rauni sawa'un wanda sun shigo sabbin musulunta ne ana so a ba su dukiya wani dan kwadan dukiyar ma ya shigo addini ko kuma wani wanda yake attada wanda ba musulmi ba a ba su dan su yi kwadayin shigar wato abin da ya shafi wannan musulunci to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rabe dukiyar wannan ba a ba ba wato al-ansar shine wai ce walam yu'ti al-ansara shay'an mutanen madina wato ba a ba su ba komi to kasan dan adam al'ansar suka gani an ba ma muhajirin an ba ma wasu wanda yau ne ma suka shigo musulunci kasan halin dan adam wani ya zo ya ce ai mu da mu aka yi gwagwarmayan nan yanzu he da aka zo aka samu wato tabbas an samu ganima shine an manta da mu kwata-kwata ba a waiwaye mu ba to sai suka labari ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ji haka sai ya ce a tattara mashi al'ansar ga baki daya kan wanda ya shigo wajen kuma sai al'ansar mutumin madina da suka shigo ga baki daya annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu hudu ba ya ce ya ma'ashar al'ansar ce ya ku taron mutanen madina ya ce alam ajidukum dullalan fahadakumullahu bi shin ban same ku wanda kuke badattu ba shiryayyu ba Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da ku wato dani da sababina wa kuntum mutafarriqina fa allafakumullahu bi da kun kasance a rarrabe kabila kaza kabila kaza kun kasance majmu can kaza ana yaki tsakankanin amma mene Allah subhanahu wa ta'ala ya hada kanku da sababin annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa'alatan haka Allah subhanahu wata'ala ban same ku ba annabi yace ban same ku ba wanda kuke matalauta yace fa aghnakumullahu bi Allah subhanahu wata'ala ya wadata ku wato game bisababina kullama qala shay'an duk lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hade musu wata kalma irin haka sai su ce Allahu wa rasuluhu aman ai Allah da manzon shi su suka hi falala su ne za su yi ma mutum wato rarauka da abin da ya shafi gori duk lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan sai suka yi wannan kalmai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma yamna'ukum an tujibu rasulullah me ya zai hana ku me ya hana ku ku amsa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai law shi'tum la qultum ji'ina kaza wa kaza ai da kun so kuma da kun faɗa cewa mu ma ai mun zo da kaza da kaza mun zo maka da kaza da kaza a wata ruwaya ya zo bayanin wato kaza da kaza cewa sun same annabi ai ya zo mutanen shi na makka sun karyata shi amma mene al'ansar suka yi suka gaskata shi suka bi wannan addinin aka mutanen shi sun kore shi al'ansar suka yi suka zo suka kama shi da hannu biyu haka kuma wato sun same shi lokacin shi ma da ya zo da muhajirin bussu da komi amma al'ansar mene suka taimaka suka babba ma wato almuhajirin abinci da kasuwa da dukiya da suka taimaka ma addinin musulunci annabi ya ce ai da kuma kun so da kun faɗi kaza da kaza da kun ce kaza da kaza sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala tardauna an yadhhaba an-nasu bi shatin wal ba'ir shin yanzu ba za ku yarda ba su wannan da aka ba su dabbobin wannan nan kananan dabbobi wannan an ba su raƙuma wannan da an ba su dukiyoyin su tahi da dukiyoyin وأنتم تذهبوا وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم sannan ku kuma ku koma da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen masarkinku ku koma wato madina wato da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi laula hijira wato in ba dan hijira ba yace da kuntu ra'an minal ansari yace da na koma mutumin nima na koma mutumin madina ce hijira saboda irin falalar hijira da falalarta da kimarta a musulunci ba dan wannan hijirar ba nabi sallallahu alaihi wasallam yace da nima na koma wato na koma al ansar ba ansari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku sani ya ku al-ansar law salaka an-nasu wadiyan aw shi'aban lasalaktu wadi al-ansari wa shi'abika wato ku sani da mutane gabaki ɗaya za a zo su bi wani wato abin da ya shahi korama su shiga cikin wani rukuki hanya ta bi nan annabi ya ce wallahi da na bi wadin da al-ansar mutanen madina suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'ansaru shi'aru ku sani haku al'ansar game da ni wato shi'arun ne wato ku ne wato irin riga wadda take tebar zantawa wanna su ditharun su kuma wato sauran mutane su ne riga wadda take yar sama riga da tebar da wadda take sama wacce ta fi kusa da makai tebar to game da al'ansar wato da annabi su wannan riga yar ciki wato su ne wato game da kusancinsu da annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake ce musu indakum satalqawna ba'di athara kusan da cewa bayana ya ku wato al'ansar za ku samu wato wasu abubuwa za ku gamu da abin da ya shahi babakere da handama akan wato mutane idan aka ce athara shine wato dukiya ta al'umma ko kuma dukiya wadda take ga masu haƙƙinta wato ya zama to an samu wasu sun yi babakere da ita kamar yadda dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi irin karshen zamani za a zama to an sa shugabanni suna muku babakere da dukiya ya zama to dukiyar mutane mutum ɗari sai ya zama to mutum ɗaya ya kwashe ta ko kuma dukiyar misali nan rabin ƙasa ga baki ɗaya mutum ɗaya ya zo ya yi babakere da ita shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ɗau haƙuri ku dauki Allah subhanahu wa ku roki Allah subhanahu wa ta'ala da ya huddo muku haƙƙin ku akan wannan to shine nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi ma wato al-ansar sai yace musu fasbiru ku dau haƙuri hatta talqauni ala al-hawd hasse wato kun same ni kun gamu da ni ranar tashin alqiyama a wato tarkin al-hawd wanda tabkin al-hawd tabki na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda mummune za su je wannan tabkin na al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama ruwan shi ya yi wato abin da ya shafi madara haske haka daɗin shi ruwan ya yi zumuwa daɗi haka aniyatuhu ka nujumi sama akushi wato kwaf-kwaf na shan shi kai ka ce wato kamar adadin taurari ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan wanda ya sha wannan ruwan shi da kishirwa har abada kai da kishirwa har abada a wata ruwaya ya zo cewa arduhu wa tuluhu masiratu shahri irin hwadin shi tahiyar wata guda ce hwadin tafkin na shi haka kuma abin da ya shafi tsawon shi tahiyar wata guda ka lissa kilometer nawa zai baka kwana 30 wata guda a mutum a lahiya lau a kwana a wuni zaka iya cin kilo 50 a wuni zaka iya cin kilo 50 ko 40 to hamsin so talatin nawa zai bada hamsin so talatin kilo dubu da ɗari biyar kenan wannan wai a takadiri ne allahu alam faɗin alhaur wajen sama da kilo dubu da ɗari biyar haka kuma tsawon shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a zo a shashi wanda da alhaud da bayanin shi in ban manta ba ya gabata mun yi bayanin akan alhaudan annabi sallallahu alaihi wa sallama ana kenan dai a gurguje wannan hadisin wato annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi mana bayani kuma daga cikin fa'idodin da zan madauka a cikin shi abin da ya shafi alfai'u an samu ganima a yakin hunain ta alfai haka kuma wato malamai suna cewa alfai ana kiranta da alfai kamar yadda wannan in rana lokacin da rana ta karkata daga gabas ta koma yamma inuwarta ta bada gabas ana kiranta fai'u bayan zawari suka ce kenan asalin abu wai menene ake kiranta da alfai asalin dukiyar asalin ta ta mummune ce saboda shi musulunci imani shi ya riga kahurci kenan asalin dukiya ta wace ce ta mummune ce to wannan kamar ta dawo ne ta dawo ne wajen su shi yasa mummune suka ya zamanto an rarraba annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya ba ma wanda suke mabukata haka kuma a cikin hadisin zan mu gani wato irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya fifita wanda suke al'ansar haka kuma wato idan ya zamanto wani abu ya faru ga dan adam irin na wato ya ji a jikin shi ko wani abu ba a bashi ba babu laifi shi shugaban wato ya kiraye shi a zo a zamna ya yi musu hudu ba ya zamna da su haka kuma malamai suka ce babu laifi ka keɓance wasu ku zo ku zamna ku yi shawara tare da mutane yanzu misali a cikin nan sai ka ja ɓangare guda haka ka ce wane da wane su wane ko kuma ka ce mutazawijin su huto nan a zo za a zauna su malam musulmi kuma sai a koma bangare da su malam sufiyana a koma a wannan wannan duka babu laihi kada wani ya ce a an fifita shi akan wani ko kuma wani ya ce ba a yi mishi ba kaza ko wani ya ce ba mishi ba kaza ina gurguje wannan nan za mu tsaga nan ne karshen wannan littafi da fatan abin da muka faɗi daidai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana ya shahe shi daga cikin zukatanmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin